الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na Muharram hijira shekara 444 wanda ya dace da 16 ga watan 8,2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 95 cikin littafin bulogun mara darasi na 95 insha Allah kayan nan tambaya wadda cikin masu kama mu hanyoyin wannan sadarwa hanyoyin tambayar da take ta kawo kwarai cewa an rikitar da su ko an rikitar da ita ko ita abin ya shafa mas'alar sakin mace a cikin halin jini ta ce wasu malamai ta je sun mata bayani sun kawo hujjoji na cewa saki yayi wasu ma sun zo da hujjoji wanda suka ce saki bai yi ba amma abinda ta aiko mini alama ita abin ya shawa hujjar masu cewa saki bai yi ba kenan sakin ne ba ta so alama yan wannan matsala ce da ɗaɗɗa sananna wadda malamai abinda ya shahara ana abinda aka samu jamhurin mazhabobi malamai gabata a ta sahabbai kan cewa saki ko a cikin jinin haila laihi ne amma ba yayi laihi ne amma yayi sai konsome yayi an kare an samu wannan ibn qayyim rahimahullah shi iyakan cikin akwai masu ganin cewa ai saki bai yi ba don an ya saba masa shari'a to wannan masaloli kamar da ya samu littafi rawar galin albani kwarai ya kawo masalolin ya ta zamana kansu hatta ita abinda ta aiko mini na hujjojin masu cewa bai yin ba na wata ta ji da kyau wannan wa'inda suka baki wannan hujjoji na cewa suke bai yi ba imma ba malamai ba ne ba ko ba su fahimci ba abin da yake nasu nasin da ya ɗauki hankalin cewa akwai rashin fahimtar nasin sun kawo ruwa ya buhari da musulun wadda hadisun abdullahi bin umar lokacin da ya aka ba annabi labari ya saki matar shi a cikin jini ya ce murru filiraji'a hatta ta tafi ta suma ta ta tauri kamar umarnin ya ga umar ya ma abdullahi umarnin ya maida ta to a takaice ya kawo maganar jinin da take ciki wannan jinin sai ta tsarki ta kare wannan jinin ta wani tsarki daban daga baya inda dama ba shirya ba ya sake sakinta to shi wannan ya suka ɗauka wai suna daga ce mashi dole ya maida ta saki ne bai yi ba a nan ba malamin da yake cewa haka hatta shi bangaren ba malamin da fitar na masaki bane ba abin da yake wannan magana ka umarce shi ya maida ta inda aka yi saki bai kai uku ba suke ɗaya misali ko suke biyu ya aka cikin mace cikin halin jini shi ne aka mai umarni wanda mijin ya maida ta karkashin ke shi inda har saki bai yi ba za a ce falirajiya inda saki bai yi ba kenan maganar saki ya yi amma aka ce ya rike ta wannan sakin to sai kawo ruwa da ta aiko ya ce wasu mata talikatan wasu mata talikatan mana mai yawan musibat mana an yi lissayin sakin ta talikatan saki ne nasin mara da aka aiko wannan sakin nasin da ta aiko abinda yake cewa an ɗauki wannan saki da ya akan saki ba za su baki shi akan hujja su abin da doke su ta ce mai da ta sai ka sake mai ba wannan umarni ne idan ka ba sake a cikin halin da sakin bi da ka mai da ta don kamar cikin sunna ba don iya doke sakin da aka saki yayi masu ganin cewa saki bai mai kama albani kamar ja abin da yawa albani mahalla ya kawo wannan mas'ala cewa masu cewa saki yayi ya kawo ruwaya shidda hadisai marfu'ai da ruwaya uku hadisai mawqufai masu cewa bai yi ba sun dogara ya ce da wasu ruwayoyi guda uku dukkan guda uku ne marfu'ai abinda ya bada ce rinjaye da masu ganin saki ya yi ce wannan ruwaya shidda hadisi marfu'i uku biyu sun inganta ɗaya bai inganta ba makufai duka sun inganta makufa ya ce hatta makufan duk da makufai ne suna hukuncin matsuwai don aiki ne da hukuncin da manzan sadama ya yi abdullabin umar ya yi fata aikin fata ta nusar sarma hukuncin shi marfu'i ne duk da lafazin makufi ya ce su masu gani bai yi ba ruwaya uku ya ce biyu ingantatta ɗaya ba ta inganta ba biyun da suka inganta ba lafazi sarihi na cewa suke bi ba abin da kace wallam yarha shay'an wallam yarha shay'an malamai gaba tana magana tana ma'ana me ma'anarta shi kanshi akwai sabanin cewa a ma'ana annabi bai ma'ana bai ganta ba ma'ana sawaba kuma shafi bai annabi ya ga wani fikin ba daidai bane ba cewa lamar lamar shay'an bai dokan sarihi karara sai ke cewa kaddara ya zo sarihi karara idan muka dauki wannan ruwayoyi albani tarin mullah karihin ruwayoyin ba gamin su da wannan masu cewa suke yayi ba su da gami wajen kari da maganar masu cewa suke bi ba ita anan ibn kayyim mutum yayi kuskuren wata fahimta kan wata ruwa yan wani a takaice gaskiyar magana ruwa kan ma wani ji hankalinki kurin ki hakura wannan saki yayi a yi nisayi saki ɗaya ne saki cikin jinin haila yayi dan nasa zama ya ce ka ɗauke ta a saki guda ta ruwaya an ɗauki saki kubin umar da ya a kan saki guda kenan saki iya nan amma inda dama saki ɗaya aka yi sai mai da ki igiyar arman shi abin da bai ma abdullahi bin umar mun nake nan ka mai da ta wannan jini ta ƙare ta samu tsarki daga baya bayan tsarki wannan inda dama kome ka ci gaba da zama da matakka nan ta abin ba matsala an kun ba damar zama yadda saka sakinta shi ne magana kenan wannan ƙashin wacce ruwaya ana ake ga magana talik a tsahir a hamila a kuma sai a saki cikin riwa saki da ciki suna nema ba sai a saki da ciki daban da haila saki da ciki ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sake da cikin halin tsarki ko da ciki dan fatalgun da ya tafi hinna annabi kawai ayi fatalgun da ya tafi saki dan idda idda zace mai ciki an san idda ta shi aiwa a takaice yan uwa ko ilwani magana tambaya maganar saki a cikin halin jini laihi ne amma saki ya yi ba wani matsala kurin ki haƙuri ki haƙuri allah sa a yi kome shi ne kurin magana wani hata maka da za a gana tambayar da ya takaice wanda shi ne bayanin da ya gabata kamar dai mai son ganin cikin kamar cikin ruwan gani albani kwarai ya tattauna ya dogon magana kan masala da hujjoji ƙarshe da ya rufe da cewa ko magana mahi ƙarhi dastin hadisi zahiri masu ƙarhi kurin saki cikin jinin haila ya yi ƙalƙashin wannan magana wasu kawo saki ciki uku a tabir ƙarfi da cikin masu rayin saki uku zama guda ya saki masu sakin bi ba don sakin bi da ne kasa saki yayi nasu hadisi ya tabbata ruwan ingantattu na salama ya nabi ya ɗauke ta irin na abu rukana na ibn abbas duk sun tabbatar cewa saki a cikin a cikin saki uku cikin karfa daya saki yayi amma a zaman daya to amma kuma saka daya daya mabi ba akan saka daya mabi ba gaba daya to gaskiya magana saki yayi illa laifi ne sakin bid'a ne amma akan gujoji na hadisin abu rukana ne fata abbas da hujjoji tabbatattu wanda ba su iya turuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki ukun a daya akan wancan zamani daga baya umar bin khattab dalilin yawan abun da dalilai da aka kawo dai ya dauki ukun a zaman uku dan nan a zaman ce ukuba ce ga masu yi lahi da biya yawa yan wani abubuwan ba magana umar ba wallahi ko a yanzu idan ka ga mutane suke wasa da arme shekantaka kan suke abin ka sai abu akwai matsala kuma ya yi gozo ya neman wuta mala abin an ci uku ɗaya ne tumin za ka yi shi ne ga mutumin za ka yi wani abin kowa sai abin akwai rigima kan shi masu wata al'umma na musamman wata malakiya suke ƙari ka tabbata ana rigima uku uku ne a wajen wasu malamai balle malaman ku alƙalan ku suna aiki da uku uku ne to kuma ma kaje wai kaje ka abin ka ka da mun wuta wajen ahlus sunna ba sai ka yi sai ka yi abin da ka abu a hannun ka yake in wata irin wani abin da yawa kai ga abin kamar zuwa kamar kamar kamar kace sakin yayi ne maka wasu irin shi ne kurin amma ba dan mutum da gaskiya tabbata Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na Abu Rukana yace ya Rasulullah nayi ne uku na mata yace na ban na sani me data gani bin Umar bin Abdullah bin Abbas cikin sai Muslim annabi sai yace annabi yana raye saki uku a zaman ɗaya yake annabi ya bar duniya Abubakar ya bar duniya shekara biyu ta shugabancin Umar a ɗaya a ɗaya yake daga baya abin yayi wa Umar ya nemi shawara ta sabai ga wani al'amari mutane suna gawo gawar afka shi kuma abu ne masu dama suna dama su ji abin ce ina maku shawara lau amma zai nahu shawara ne ma kai da rasu ne da shawara ce lau shawara yaya za mu zata da suke uku uku ne suka ce eh shi ke umar hukumanci ne na shugaba yi sai daga bayan umar ɗin su zai sai da na ali ba su yi baki da wani hukunci wasu daga bayan su kenan mu gani abu ne ne bai saɓani amma almuhim cewa saki ya yi inda yake da wurin rigima ko madogara ma sabani uku uku ne ko ɗaya ne amma ce saki biyu ba gaskiya hujja ce mai rauni saki yayi kwana wallahi wa'ala sai za mu tashi muna cikin babul walima mun zo ruwaya ta ibn umar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idza du'iya ahadukum ila alwalimati falyuji falyatiha hatarwa falijin duka na za makta da haru na kawo falijin in aka kirayi daya a cikinku zuwa ga walima ya amsa yan uwa wannan magana ta walima don babanta ne walima an san kira da ake na cin abinci dalilin aure suna da suna daban suna na aihuwa daban kai na kaciya sallatu daban abu dai wannan dai nau alolima akan magana ce ta aure ita ce asalin babin da muke ciki mu bayanin sati da gabata manganin malamai kan masu ganin bid'ancin ta suna da masu ganin ba bid'a bace ba shi dai alakula halin bayanin muka yi kan mutum ya matsa kan mas'alar saboda babu nasi zahiri da ya kawo hatta kai mai yin domin shi na ka cewa yanzu misali aure kaga ta manzo Allah yayi waliman matan shi wanci arman wanci arman arman wanci manzo Allah manzo Allah zalama ba mai ka maka da yayi ga wanda kira walima ba mai ka maka da wannan sahaban kaf sahabi guda ruwaya ingantatta wani sahabi yayi suna yayi aiwa ya kira walima ba da kama hadisan hadisan qurra ma'awiya bin qurra shi ne wanda ke dogara shi kuma shi ne sahabin wani tabi'i ya yi aihuwa ya kiraye shi gidan shi kuma ba rasuna ba ne ba ta lamma wani dalili ya kunya ce bai kawo ne walima ciki ba caya daga lokacin aka ayyama ɗana iyas na kira wasu sahabbai gida na an yi kaza an ci abinci ai kaza kaga anan bai da alaƙa da maganar rasuna kuma abin da ake magana kullum kamar ta su kama sa'adar akan taron suna taron suna na suna daman babu shi ba sa faɗi kai ba malami ɗaya na addini da kama littafi guda wanda aka kama kan taron wata suna babu shi babu wanda dama kama shan wala wanda ake magana walima an samu hudun sa aisha ta kama magana magana walima an samu cikin magabata amma a ta ce gasa bi kake nan inda har a ce wani abu ne tabbataccen lokacin sahabbai ka san ne mutum ka hanyar ka hanyar arme da ya aiba goma ai wani yana kama ba ba naka maka ruwaya ga zabi ka zabi kaza kuma manzo Allah ya kira wani walima gidan shi dalilin aiwa amma ta armewa ta kama ta dewa tuna ba ina karanta da kai ba wani abu ne ba sallani a wajen su amma su da ana iya Allah wala ah masalar da mu zamu ta insha Allah a yau hadisin Abu Hurairah yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ina da wani lokaci wannan uwa cikin magana abin walima ta ta aihuwa ganin ni zaman da ban taba yi ba ban taba walima ta ba sai wani irin masu ganin ana yi cikin malamin da masu azumi sai ya tuto ta hanyar sa wani ya kamo wata kawai da awa ana kira ta wani ba shi ba ta dubar zuwa na ce gami ban da zuwa na san wani gama gami ban da zuwa ce shi dalilin walima ta a tuwon suna da ranar tsaka sarakwai tsaro gida ta ɗauki mata ɗaya suka ta gidansu kudin da rigima tuwon suna allah allah kudin tuwon suna ka ɗamu rigima shinkawa ta kaɗan tayawa karɗin wa miji da ɗan wa mata aka tada rigima wallahi da ranar tsaka ta kama hannun ɗiyar tarar suna ta ta gida kuma shi ne maka cewa ake ba ba ba ga gamo ne ta shi ya kowace da matsalar ta ta kai abin ya wuce ya wuce musafi ya zama kamar wata wajibi ne kari zama abin an ba shi matsayin da bai kai ba wallahi da ranar ka suka ta riga ɗiyar ta an amin da ma cikin hayyau an ma hayyau ba ci tun abin kaga abin ya zama tun an zama mutane abin ya zama duk wani duk wani kashin ka ya kare ya kai ko baka ya ya kare ba shi kai tunani mutum na mutum da abu ne Allah da cewa in baka yi baka sha mutane lahiya amma kace kuma a mutum wani tsaura yi da ke tsaura yi ne kai ka hanka ko amma abu ne da kusa mai madogara ko abu da ya zama fitina a cikin al'umma Allah dan uwa ya ga mu cikin dan uwa ke matar shi ta ayu da yan kudin shi zai sai kare sai ya ce shi na alsunna zai yan yan yan mata haba wani kaman kaiwa ne kaman kai a ce gidanka an ayu shuru haka ba kaza kaza suka mai cajin karshe dai kasa akwai tun da akwai malamai masu ana iya can malamin makaranta wasu kujja matan ana iya shi kere allah da kare ce malam wallahi ya ce da aka yi na aiho kudin da na aiki zan yi zan an kare na shekara ɗari kuɗin hamsin ya yi ba ko biyu sun kare ya koma ruwa tun na jiyo na allah ka fi ka ɗari kuɗin hamsin sun kare ba ko biyu sun kare sun mila shi ruwa sai dai haya kun allah ke yi yau kun abin alaƙa da zama kurin wanda ya kayi shi maka ce wani ra'ayin akiya a a in ka iya ganka in ka iya ganka in ka kan amma bai zama wajibi ne wannan gaskiya kuma an kasa maganin abin kurin kuma duk abin da ya cikin fitina da mata duk mai yawan jawab mata ce duk mai yawan rabin mata ne ba kai wata rama hankali kurin ko wata ko uwarka ko wata kanka sai ya za a yi da wannan kurin da ka'ido ne ya zama da matsala a cikin al'umma na abin mallaki kana ta rabin suna ga ta tuwon suna ba za su kana da hali a san kawai ɗan abu ne shi kenan kai ka ɗan amma gori dole ka ɗewa kowa ya ce ko ce ta kaɗanta ga ƴan wanka ga ƴan wanta ga ɗan ƴan uwa ko ta zo ce ɗan ta cike haba Allah ke yanzu kenan ruwayan mu ta harko abu hurairah radiyallahu anhu ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce sharru ta'am mahi sharrin abinci mugun abinci ke wane ne ta'amun walima abincin wata walima wadda yumna'uha man ya'tiha za a hana masu zuwa wa yud'a ilaiha man ya'baha a kirayon ba sa bukata me ma'anar magana kenan walima da za a kira masu hali a bar talakawa shi mai yawan bai bukatar dama ina mana shi da iyalin mai shi bai bukatar nama bai bukatar komi ci ga gidan shi bai bukatar abincin gidanka shi ma wadace ki ya ka kawo bata su lokaci da kake ji kai amma talaka iya bukata je Allah kawo ka zuwa dalili ya samu dan shi ya ci da meku ka gani shi dalili ne so yake ma a gidan shi ka gani to ga amma ya inda mun wuta wasu kake nan kake wani maka kebance manya bakai masu hali kai ya mai hali a a ga ci kowa in ba ta kowa ta ga ci kowa ba don abu ne ya wahala ka iya gamsar da kowa wajen walima amma a ba kai ko dan uwa ko talaka akwai masu hali ko ina ba ba al'umma da wata talaka a cikin kenan kakka ware he masu hali duka dai yan uwa ne abu kai ne ka a keɓance amma a ware a ce he manyan mutane abinci ne wannan abincin mugun abinci ne sharrin abinci kenan abincin da aka kiraye wanda ba sa zuwa masu hali kenan kuma aka hana talakawa shiga ya ce kuma mulmiju da'awa wanda bai amsa ba kira da aka mai na kira zuwa ga walimar faɗa da asallah wa rasula ya saba ma Allah da manzon shi nan kaga kenan an kira ka je zuwa wajibi ka ce zuwa wajibi ne amma ci ne ba wajibi ba za mu ka makaranta gaba wannan ruwa ta musulunci wa an wata ruwa ta abu hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib idan aka kirayi ɗayan ya amsa kira fa in kana sa'iman falyusalli in ya azumi ya addu'a shin falyusalli ana ya fare da ya addu'a ga wanda Allah ya ba wannan azumi wa in kana musiran falyat'am in kuma ba azumi kake ba to ka ci wannan ci ba wajibi ba ne saboda yake cewa ya kawo ruwaya ta ya ce wa lahu min hadis jabirin hau kal fa'in sha a ƙamin sha a tara don kada wacin wajibi ne ya ce in kaso ko kana azumi kana ya ci na azumi zama kan shi na mai nafila a nasarar ya ce wani amintattu amiru nafsi wanda yake nafila zaman kan shi yake mai azumin nafila iya da zama annabci iya da zaɓi in ya so ya ci in ya so ya bari kuma ba lahi ba ne ba in ya so ya rama mai so bai rama ba iya mutum ya je wajen waliman da bai ne ya ci iya wa ya je ya ga abin ya kasa gudu iya bai kala ganin shi ba ka gani ka je miyan ka ya haɗawa ka yi kwaje kuma abin ka gani za ka dama kana iya ci aji azumin ka ta abinci azumi daga bayan ka so ka sake wani a wurin shi kuma wani sake wani makanta ba wajibi ba ce ba eh wannan kenan magana kenan sai duka dai wannan ruwaya duka dai ruwaya ce ta ingantatta duka musulmi ya kaso wanda wacce ke sai wa an ibn mas'ud qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimat awwal yawm al-haqq wa ta'am yawm al-thani sunnah wa ta'am yawm al-thalith sum'a wa sam'a wa man sama'a sama'a Allah bi rawahu tirmidhi wastaghaba wastaghaba ورجاله ورجاله رجال سعيد وله شاهد عن انس عند ابن ماجه abin da yake ruwayar ibn mas'ud cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amul walima awwal yawm haqq abincin walima ranar warko haƙƙi ne kamar ce wajibi a kanka wa ta'amul yawm thani sunna kwana na biyu sunna ne wata abu misali sama na uku kuma don ajiya hudu ne ba don Allah ba ne kuma sama a sama Allah wanda ya abu don aji za a ji kuma baka lada bakin kenan za ka yi baka za a ji a duniya kayi kaza amma kuma baka sa wannan ruwaya ibn Ahmad Tirmidhi ya kata a ta hadisi na gari na kata albani dai ya kawo man hanyoyi na hadisin da sai ba su da wata madogara kwakwara iya cikin da'ifa ta Tirmidhi haka sai birma da hadisin bai inganta gaskiya magana hadisin ba shi da inganci inda ya tabbata kenan ba a yin kwana uku ana yi shi da an san dai kurin waye jimcinta guda ne ba magana to iyawa ka san abokan da yawa ne ko abin da ba ne shi dai babu nasi da ya hana ka yi su uku in na kama kana da halin yi wannan nasin dai ka bai tabbata ba ne kawo matsala dan wanda ya niyya ta mu a za a da kaga da sati ake ana turu gidan ango dun mai ɗan kokarin kun cinye kayan sati kayan da a ƙare sati da haka ake duk sati ya ta tuwo wani tuwo yanzu abin an kare amma zuwa haka zai yanzu ba yi yanzu zamani ya zo ma abin akwai matsala ba yi a takaice dai ya ce ruwa hadisin na garib ko ce rijalu rijalu sai kuma ya ce mai rijalu kin hadisin akwai to yawan misalin bayanin da an ce rijalu rijalu sahi bai hukumta hadisin ingantacce ne cewa an ce rijalu rijalu sahi saboda me ai abubuwa na illar hadisi akwai dalili akwai ta akwai akwai akwai ta'liki akwai akwai akwai hanyoyi da yawa na akwai irsal irsal kaga ba ba wani matsala kace hadisi ba dai wanda ke cikin zaka zaka ce da ifi akwai akwai akwai kita doke wani cikin ruwaya akwai a takaice dai akwai dalilai wanda suke ta hadisi an ce za su yi duka su ka sayi ne duka malamai ne wanda ana hujja da su to amma akwai illa da take kawo illa ba dan sukin ba akwai wani abu da yake zauwa cikin sanarin hadisi hadisi ya zama mai rauni ne da kaka ce an ce bai ganta ba kuma an ce zalu zalu sai wannan ba hujja bace ba ta mutanen suke cikin sanadin su ake magana ana ana samun illa cikin sanadin ko kamar da samu to shi da wannan ruwaya hatta ibn majah kin fadi wata inganta wanda ya kawo cewa an kai ta uku kayi sama ne وعن سفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير wannan ya soka maka da aka ce ka yi walima ko da yankin a baya a lobi shatin kaka ɗauka kamar wai dole ne in ba akuya ba a yi ko in ba ragon ba a yi dole yadda nama yadda yanka a halin da ya bada shi shi ne wanda suke ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wata daga cikin matan shi walima ta armanta da muddibi na shi'ir wadda kwanta maka ka yi bakin ƙarhinka bakin gurin abin da Allah hore maka ka tsoro ma kanka abin da ya ƙarhinka ka ci bashi daga baya kuma ga amarya kuma ga bashi kenan ka yi abin da Allah gurgudan halinka kurin ba matsala abin da ka yi daidai ne nan abin da ki fitar kuma ruwa ta taimama bukari shi ne kuyan kwanta maka abu ne dai kenan daidai gurgudu ne kurin وعن عنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه يبنى عليه بسفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أنا أمر بالعنطاء فبسطت فألقي عليها التمر والعقد والسمن متفق عليه واللفظ البخاري أبدا كي وانا رواية ana anas ibn malik radiyallahu anhu yake ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi kwana uku bayan kai khaybar an samu safiya yayi kwana uku a hanya ya shiga daki da safiya tun kayan azo gida sai ba labarin a wannan a wannan arme da aka yi da ya shiga daki da ita ana sace da kanshi fata'atul muslimin ila walimati ni na kayyato mutane kiran sahabbai zuwa wajen wannan walima da aka yi ta araman safiya ce fa ma kana fiya min khubzin wala lahm a wannan walima ta safiya babu wata khubza babu masa waina babu nama babu nama ba khubz nan ta burodi waina babu wa ma kana fiya babu wani abu na kenan abin za ka nima sai wani yawa il an amar bin alta fa bisa da yasa ka annata shi alta annata abun da muke ta sufura a ɗaki shan hudu a zuba abinci to nan haka ne ba ta ake gyarawa gyara mata aiki kura a zakwa sun da kuma bayan kawo kwano ba kuma aka aka shan hudu ta kurin sai zuba abincin kurin sai zuba an ta kare kuma ya wanke ta kuma ya amfani da abinci ba sai shine suka ta nata kenan haka kawo wannan wannan abun shan hudu ta sufura a mutum ta kawo nan ta kale da shin huda kenan aka wannan abin shin huda wannan watoci na cin abinci aka shin huda aka shin huda mutane fauluki aliyar tamar wala aka taɓa saman aka kawo ɗan tuku ne da dabino da ɗan mai kitse aka kawo aka zuba kurin aka zuba aka ci kurin ka ɗan tuku ne da ɗan abu na guduri kurin da ɗan dabino kurin aka yi walimar ka dai ya gabata mana kwanta maka abu ne bita babu matsala abinda Allah hore shi za a yi a wani halin ba magana kaga ba ka bana abu da ba wanda suke gashi nan wanda kuma ba dan bawai ba ba abu da ba haka aka yi kurin da kowa san haibar abin da kuma bayan a haibar ne kowa san haibar abin da aka samu na ganima a haibar yawan gaske dan ba da haibar duniya bar wata daga cikin gada abin da samu a haibar ko amma gashi abin da abin da aka yi kurin abin da ba ta a lokacin nan kun aka dan tuku da dan dabino aka dan mai kurin aka gama kurin aka ci wannan kuma ruwaya muttafaqun alayh na bukhari ya kawo muslim ya kawo تلفظ الإمام البخاري وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق wannan abin da yake ruwaya daya daga cikin sahabbai ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu ya ce idhajtama'a da'iyani idan masu gayyata biyu suka gayyace ka wani ina kiran ka gidana na gayyace ka kuma mutum biyu ne a lokaci guda fa'ajib aqrabuhum ma baban ka amsa kiran wanda kowace ta kusa da taka da kowace ta kusa fa in sabaka haduma in ɗaya wara yara kenan nan ana magana makwabta ne biyu suka magayyata tare a ce ka zaɓi waye mai kusan ƙofarka idan kuma ɗaya ya fara kawo maka fajibu da zai sabaka ya ka amsa ma da zai sabaka wanda ya fara zawa shi ya fara zawa shi ke ta wannan ruwa ta ta abu dawo kuma ce sinadar ta yana da rauni lallai hadisi iya da rauni amma hukuncin shi ya tabbata tabbatacce na gana akwai ruwa cikin sayar bukhari wanda wani ya ce aisha da kace ya rasulullah wani ya rasulullah ina ne jare ne fa ilahi ma'adu ma'adi rasulullah ina da makwata guda biyu wane ne zai cancanta haƙƙin bashi kyauta ga ta zan bashi ɗaya ya ce a ƙarfin wadda ce la ƙarfin maminka baban wanda ya kusa kowa shi ta kusa zaka wani shekaru ta kenan a makwabta ma wanda ya kusanta a makwabta wannan ruwa ta bukhari iya hukumta cewa duk wanda yake kusa da kai a makwabta wanda kowa ta kusa da kai ya fi girman haƙƙi akan wani duka makwabta ne amma ce waye yi ƙarfi waye girman haƙƙi wanda kowa ta kusa ba katanga ba ai katanga iya wa katanga nan da ba a yi aiki da kowa yanzu ta iyaka kenan na bayan na ciki wanda kuke bayan gidanka wanda kuke haka kenan o kuma shi ma aka cin adiba wanne ne kusa ya ka auna to an abin ana magana an abu ya taru ne a lokaci guda ba da ne ba ko a koya da haƙi amma wanne ne girma haƙi wannan yau kamar wanda ake magana kan magana haƙi ta na uwaye da ake magana uwa ta yi girman wajen abin kyautatawa ya ce a kowa iya da kowa yanka daga saboda shi amma na da abu ya haɗu waye ya yi ƙari wajen kyautatawa kuma kuma nan wani wani kuskure da yawa aka samu rigima da yana ga yawan wani uwa ya mun tambaya samu wani rigima ta uwa da uba ɗalibi na alama wani ya ce yanan wani ya ce yanan da sun haɗa kuma gaba wata ce kurin yad kurin nan za a yi wani ce uban ya can za a yi ce shi ya sama min nazi kuma an ce gashi girman haƙƙin wani ce a'a masa'alar da mutane su gane cewa masa'alar uwa ana maganar waye haƙƙin kyautatawa wajen maganar isani haka annabi ce uwarka uwarka ita ta yi girman haƙƙi na kyautatawa amma umarni da kai da uwarka kuna ƙasan ubanka umarni ne a yi kaza ko kai kaza uba ne shaf a gane magana wancan ɓangare ne mutane su gama magana biyu a magana daban-daban ita kanta uwarka wajibi ta bi maganar ubanka in ba ta tashi ta ta ta karanci ba baban kai ce kaza za a yi za ka wata ta yi da'a wata gaba sama da bane ba kun balle kai a nan ba magana uwa a je uwa a nan kurin shi na ce mashi kurin a nan ba baban kabin shi ne gaskiya magana he dai in ka ce tsakanin su gyara in ba su gyara ba tsakanin su to ka wata uba kurin a nan shi ne shugaba wajen umarnin ayi ko ka ayi ina wasu yan kudin ka ne a ce gabata wannan shi ne kenan kowa wani makwabcin iya da haƙƙi amma ana magana waye ya girman haƙƙi a tsakanin makwabta wanda ya kowace ta kusa da taka shi ne magana sai wa ana abi juhaifa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaki'an yanzu da muna magana walima walima walima wurin cin abinci ne kuma ya kawo wasu ababe daga cikin adab na cin abincin sun za a ce ya za a ci shi ya karuwa ya da bukari ya roto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai ba na cin abinci a kishin gide nan kenan kayi kishin gide haka shi ne ana abin da kana kishi ɓatar kishin gide dai ka karkata ɓangare guda kana cin abinci a gehe abin daman ɓangaren suna ka saba kuma bangaren ma lahiyarka akwai matsala ga likitanci cin abinci a gehe biya da matsala ga gaban lahiyar kanka وعن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة أقول أنا ابني أم سلمة أقول أنا كده أنا سلمة أنا بيمين تربية أجني تاش tana daga cikin aka yi tarbiya kusanta yara zama da su ci da su a nan wani abu ne wanda an ba haka ba yaro baiwa kula abinda ke tarwa ya kaya me ka na bai mana magana ya ce an kawo abinci ne sai hannuna yake yawo icina icina a gaban a cikin kwano yake yawo ya doka inda ya ga dama shi ne ganin haka don sallar salama mai wani nasiya ya ce yaro san milla da farko kin ladabin can abinci ka yi bismillah bismillah yan wace bismillah can abinci ba a kawo ar-rahman rahim kurin bismillah ne sunna babu ƙari a cikin cin abinci bismillah ne kuran bismillah rahman ne ba na mata zo kenan bismillah wajen ci kuma an ce hatta misali kamance don kamance ka tsaka abinci ta bismillah ala wali wa akhiri shi kenan ko ka ƙare da ka yi annabci ya ga wani ya fara cin abinci da ya abincin daga baya bismillah shaidani ya ci iya cin tare da kai kan iya bismillah shi ne ya amma yau sauran wanda jima amma yau sauran yi wanda ma cin kenan ka kawar bismillah cikin cin abinci an gawo kai bismillah ba annabi ce kuna ci da shaidani ke ta da muhimmanci kenan ka yi bismillah ka kula bi yamin kuma ka ci da dama ko kai goshe ne ake da hagun ko ai hagun ƙarhi ne batta ƙarhi ne batta tana yi shan abinci ko zai ce ainihin goshe ne ko kai goshe ne abinci daga cin dama kana iya yi kuma wannan ƙarhi ne baka iya jin daɗin abu daban amma ka cin dama matuƙa zai zuwa a shi ne wani a canon salar salama yawa wani nasiya ka ci abinci iya ci da abinci da ta yasa bane bane yawa cututtu ita lasu ta yi kuma jikin an lamar da haka abu da baka iya ba abu da baka iya ba hannun shi shi ya masa aiki ya wuce ɗin girma kai ne ka ce dama ya washi ne ma ya ba su ai bana iya ne bana iya dama ya ce to dan sai tafiya ce ba kadiya ba ko haka kai ko hannun bai kada yake ba kenan kan ka sunna ka huta ka ce da dama ku kullu min ma yadika kuma ka ci gabanka ya kullun idan musulunci tsara maka yi abin akwai hikima sai musulunci ya tsara komai aka ci ta ce ta don abubuwa da lalaci na tsaka na kazanta kai da hagu amma hagu mace kazanta da abu na wurin ta baka wannan kenan ka kare wannan ka gardan wannan hira abu na kwarai amma ko ina zuka mara imani ka wuri mara ka wuri bai da bai da bai da hannu ko ina ya tabko ni ko ina ya suka da hannu in kama ruwan sai kama dama in mace ce ba ruwan ta in tana haila ta haila da hannun dama da ina ba ruwan ta ko ina ta dama sai ka sake ka zamai ne zamai ne ba ta da da kazamai da mutunci ko akwai tsafta akwai ta rayuwa kan akwai kazamta akwai tsafta hagun ta kazamta ce da ce amma dama ta mu tsafta da wannan ake kenan ka ci kai ka yi bismillah ka ci dama ka kuma ka ci dama kai kuma ka ci gaban ka tuna ta ci cin gaban ka inda abinci iri ɗaya ne shi ake cewa ka ci gaban ka sai zan ka da biyu iri iri da mai daji da wani mulki da mutum kaga wannan kana zaba mai kyau bace ita abin da ke daban-daban ne ko an kawo abinci kashi an turu kashi gaban ka to kashin zaka ci sai kaga dole ka dan liba ne ka so ka ga dawa kuma ba ba mu zarga ka eh kashi ne na kashi na gaban ka suka kashi shine wani wani zalunci yake sai mishi ana ta abinci dai sai to irsun shi na na ma gaban shi sai ruwan shi dai gaba kai hero kace annabi ta gaban ka yace to annabi ta turo maka shi annabi ta turo maka shi ko ka turo maka shi kace ka gaban ka bada kira ta kace in abuwa ɗaya bane ba babu kana iya nema a can amma abinci ɗaya iri ɗaya wanda shi ne ake magana ka ci gaban ka da abin da yake nan akwai a can amma abinci daban-daban iri-iri zan su da biyu da dawowa da suka iri-iri da an san wanda tunan shi ne nan cin gaba ke zama lazim wannan ruwa ya bukhari da muslim sun kawo ta kina yin bismillah cin gaba wa an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kutiba qas'atin min thari faqal kulu min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha fa inna al-barakata tanzilu min wasatiha rawi al-arba'a talafus an-nasai wa sanadu sahih abinda yake wannan ruwaya ta ibn abbas sai annabi sallallahu alaihi wasallam an zume bi kasa kamar ce wani bukuru ko akushi abna abinci dai da sare zamu ce zamu ce misali marga marga abin ake gama da mai da nama duk auri guda amma da mushi sare faqal sai yake ce musu kulu min jawanibiha ku ci gehen kwana ku ci daga gehen kwana wala ta'kulu min wasatiha kan ku ci da tsakiya kaga nan ladabi mun yace koyar ma yara ba kafta abin kafta da tsakiya ka turo tsakiya a daga ci haka kai can ladabin cin abinci ba fara kawo tsakiya a ka ci kaɗan kaɗan kana kaiwa haka kai tsaka ya ce ku ci daga kowane gehin kakkuci tsakiya ka kabto tsakiya ya ce masa dalilin fa'in na labarka ta tanzila musu sassiya albarka ta abinci tana sabkowa a tsakiyar abinci to kuma wai tsakiyar kage yi kinan babu kwallo ita albarka an gaba albarka tana sauka abinci in akwai shi ta tsakiyar shi to tsakiyar ba kwallo kaga bai ba albarka kenan tana kwai kwa ja tsaki kwa ja gaban shi ku ci daga ku ci daga geyi kan ku ci daga tsakiyar abincin albarkatan sauka daga tsakiyar abinci shi yasa rage da muhimmanci magana cin abincin ma a tare a wuri guda ya haɗa barka akan na barik kowa da cikin shi kowa da nashi dole wata turanci ne ka haka sai ga abinci an zo tare jama'a ne ko a gida ne ko kowa da cikin shi zai zuba daidai kurin shi kadai a halin gaskiya akwai muhimmancin ci tare da an gaji ya haɗa barka za ka ci abincin mutum biyu ya ce mutum mutum uku ya ce mutum biyu na mutum ya ce mutum biyu Allah ya samu da wani suka yarsu da mu muna cikin koshi iya wace kuna rubuwa wajen kan garbuwa kuke takaitaccen abinci tare ko da asit kina a zuwa ku ci tare in ka da ku kara yayi kowa ya same shi idan da kaje ka zama tabarki ka gama kai ba kauye ne a gaskiya ne mu yayin abin da kace abincin dole ko ina baka asit din ko ka zuba ganka ba ba a tara uku ne ba amma abin da yake ya albarka a ci tare shi ya yi sai wannan ruwa da ta inganta kan haka kan annon salama ya mana umarni mu ci gehi kan mu ci tsakiya kuma dalili albarkar abinci tana sabka tsakiya wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala ma aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat kana idha ishtaha shay'an akala wa in karihahu taraka abinda nan labarin ya zo a can suke ba labarin nan sallar salama ma'abarsu manzan ce ma'abarsu mace ma'aba mana bai taba aibanta abinci ba kattun da yake yana mace bai daɗi kai ɗoge bai daɗi a yadda yake kanin da shi ta hashen aka da in iya abin ya burge shi ya ci wayan kare ya hun taraka in bai so kunan bai ci ne bai ci abincin bai daɗi ko kaza ko aibanta shi in ya so ci bai ci wata ran kame an kawo damu ruwa ta bakar ka gaza inganta an kawo damu sai a kawo an sa abinci sai suka ya ɗan rabi ka ci a idanun ta ƙasa mana ɓata ce haramu ne in ta kalli ba haramu ba ne ba bai iya cikin yana abincin garin mu na ka ina kyamar shi ka zan tambaye shi me da ne baka ci haramu ne ce ba haramu ne ba ni ne bai cikin yana abincin mu kuma ni na kyamar shi shi kenan bai ci ba kenan na mata mai sabbaci ba kenan a takaice haka ne amma mata mai hakiyar da cikin ka ina ta ne cikin yawa an je an yi walima an abinci gidan ya kama abinci zama su hannu gishiri suka suka ne muna ɗan ci da kai baka bari ba kuma a gane dai ya dole dai abincin to shi ma shi ya shi mutum bai magana ba wacce babu kukunin gwamnati wala muna shi gishiri gishiri suka suka ne a zama mai makircin mata ne ko mace ce da kishiyarta kuma zan shiga saka mun zo zan tafi kantawa sun mun zo tafi kantawa muka gura sama shi mun shi gida shi aka yi aka yi liyafa ya sami ci mun je a ci abinci za mu ci wani shi ya gani ya an gyara shi abinci kurin mun zo zan tafi kantawa suka suka zan tafi kantawa muka shiga gida aka abinci wani aka yi daga wadda ya fi cika ɗaya ce ta iya da hol irin namun da abin da ya kawo sai in tana bakin ta na sai kawo wani abin da ta iya ɗaya sai ta lura an kawo a bakin wanci duk wani ta ɓata mata kai ta kare komi kun ta fasu gishiri ta zuba ciki da sani ba ta zuba gishiri abinci ya lalace ita ta taba shi ne wata kan suka yi wata gishirin wai ɗari rigi kai ba ta hata amma ko za ta makanta ba bakan za ta dace ba kama mutu a kawo abin kirki za ta makaranta ta dare kuma za ka ta mata bankirci ta ɓata mata abincin gaba ɗaya ta ɓata ko abinci kai ba ta ga mu yi magana maka amma ce yau ku shi gashi gashi ce wala ni ma na ji shi ke ne maka ji kenan a daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bukaci abu ya ci in bai bukata sai ke da bakin shi cikin na kenan shine ladabin kenan in ka ji wani abu kakkai magana kakkai ban abu kun bakin ka alaikum kun kai da baka ci ba shikenan وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم جابر بن عبد الله كبر الأبالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كوكو تشيد حقوم هك هني لي كما قال مكا شيطان شيكي تشيد حقوم كنك حتى لا تكونش رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد وينفخ فيه نعم أبن دا يكي رواية أبو قتال كبال لابن أنه صلى الله عليه وسلم يأتي إذن أينكو زي شاء وانا أبو فلا تنفس في الإناء كي يبوسى معناك كي يلمهشي amma ga shan hura ko wani ruwa an gari da usman shirka a ciki ka mai dage kuma ka sha kuma walayan fakon kuma kakka ya busa kakka ya busa a cikin kuma kakka ya kakka musa wani haki a cikin ruwa ne ko a cikin nuna ba zan sha kakka bushe kakka yi kakka ya busa kuma kakka yi lunwashi a ciki wannan hani ne a nasarar ya hana mi haka illa mu ne kuma cewa ci gaba a likitance a ilimance ya tabbata cewa lokacin da kake zubo da lumhashi guba ce kake zubowa ka shaƙi oxygen a ciki akwai tarfashe-fashen na oxygen da ka sha ta shiga cikin ciki duk gazikin abin da ke mara kyau ke fitowa kuma fito wuce ka shaƙi da ka shaƙi a cikin suka bai yawa kaɗan ne ta oxygen ke kaɗan ce a ciki saura duk guba ce kuma abu guba ta cikin buhu da gyara abu da ya wuce wuce shi ne kake zuba kenan guba ce ke zubowa tabbas lumhashi ke zubowa daga cikinka guba ce ka shanya a nan amfanin jikin kai amfani oxygen ki take amfani a jikinka amma sauran guba ce sai ka zubo to ka zama kuma a cikin ruwanka sai ce ma iya bata ruwa lumfashi a cikin ruwa ko busa iya bata amfanin abincin da kaci iya kashe mai iya kashe mai amfani kenan kuma dama suna ta hana mu a nasarar ya hana mu sai babu kasan bainar zaujata baban rabon kwana ga masu mace sama da ɗaya ke na banin ɗaya mata kenan daga biyu abin da sama yaya matsayin musu rabo na kwana ko na wani abu daban an aishi ta radiyallahu an haƙalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصحابه بن حبان والحاكم ولكن رجع تلمزي إرسال abinda yake wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabu tsakanin matan shi ya raba musu kuma yana adalci in yi ƙare raba ya ce Allah haza ƙasimi haza da wannan abin rabona ne fi ma amlin cikin abin da nake mallaka shi ne nake iya rabawa daidai falata lumini fi ma ta mulam kaka zarge ni cikin abin da ka mallaka ba mallaka ba mana zuciya in wannan ruwaya ɓangaren sinadi tana da matsala wajen inganci amma illa wasu nasoshi daban nassin ƙur'ani da sunna wajen ɓangaren tabbatar da adalci tana ba da ma'ana magana ma'anar da ya akwai ta ta adalci amma wannan magana da wannan addu'a ba tabbatar gaskiya magana akwai magana duwa kan hadisin ƙwarai albani ya kawo to magana cewa adalci musa abu ne sananne da adalci ba sai an kawo ko da nan inganta ba dai magana adalci abu ne sananne tsakanin mata sai kawo ruwa ta gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحد فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد بن عربة ومسلم بن سعيد وأنا كمان رواية تائب دنتا أبن ديك وأنا رواية أنه كبال لبان أبو هريرة كبال لبان أنه صلى الله عليه وسلم يأتي من كانت له امرأتان وأن ديك إذا ما تبيو famalin ila adima sai karkata wajen ɗayan na san karkata ta ɓangaren abinda wajen badawa ko wajen kwana shi an sa abu ne sananne na maganar zuciya ba ka iya matakata an ce so na zuciya wannan wani abu ne wanda ya sananne ne na ba ka iyawa eh wannan abin sananne na sassi wannan an taɓa ta talibin da sa'adar wani lokacin jiya da koda kun so buku iya na sassi baka iya baka iyawa baka iya bangaren jiya zuciyarka dole an samu ya ka samu wata wadda kai so zuciyarka ta yi so kamar da ko da kayan santa bangaren zuciya abin da ke magana na na kwana rabo na abubuwa shi ake ce a yadarci amma magana ta so abin a zuciya ko a ce misali aka ce misali ya je wajen takaza hatta mu'amala ta kwanciya ba a ka ba ai in ka je nan guda nan ka je so kaza babu wannan ba magana haddade adalci wajen kwanciya da mace wani ya dace da sau da wasu dalilai da kowace ta taimaka wani aure wani bata maka wani da bai kawo wani lokaci ya zama lokaci zuwa lokaci akan samu lokaci akan samu dama akan samu wata zuwa wata nan dai bai cikin magana magana adalci magana kwanciya wannan da hali ya bada ni kurin amma maganar kwana a kwana a gidanta a ba ta kaza a ba wannan hana wannan shi ake magana shine wanda yake da mace guda biyu sai karkata wajen daya shine ja'a yawmul qiyamah shibbu ma yazo gobe kiyama shibbu ma'il bangaren jikin shi guda ya shanye amma zan ce wanda tafsirin ta bigi bangaren jikin ya shanye wannan shine wanda ya karkata wajen adalci ta daya kan daya cikin abin da ake rabawa sai wa an anas wa an anas radiyallahu anhu qala من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تجاوز السيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم متفق عليه ولم يكن البخاري أنس بن مالك بار الأبان أنس صلى الله عليه وسلم يأتي أنس كي سوى إيا دك تكن سنة من سن إذن صحابي إيا دك تكن سنة كما أبدي مرفوي النبي نكي نقول أنس يأتي إيا دك تكن سنة idan mutum ya armi budurwa dan iya da mace shine ta zo da rajulun fikir ala ala sayyid idan mutum ya armi budurwa da uwar gida a ƙamun inda saba'an zai tsaya zai zamana a gidan wannan amarya kwana bakwai sun makasan daga baya sai shiga rabon kwana kamar da ya kuma gidan gidan kwanan gidan uwar gida kwana biyu za a ɗaya za a yi dai kuma a shiga magana rabu da asali kwana ɗaya ɗaya ne na rabon kwana amma idan suka amince a ƙara wannan kuma haƙƙinsu ne ba lahi ba ne sun yarda amma asali ɗaiɗaya ne yau kana nan gobe kana nan kamar da manzana salam haka yake yi duka ya ce wannan dai ruwaya ke na ce wani za ta zauwa da sai ba a kama inda talata an kuma zawara ce ya arma da mai iya mace zai zama na kwana uku a gidanta su ma ƙasa mu daga baya kuma ya shiga rabon kwana muttafaqun alai wa nafazin imam al-bukhari وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء رواه مسلم أم سلمة lokacin da zanzana ya arme ta a kamanin da sadaka ya tsaya kwana uku da yake na mace an haka almazawara wa qal sai ka ce mata innahu laysa biki ala ahlik hawal ai ba wani kaskanci ko wulakanci me yawa kana sanin ruwayar sosai musulun bayan kwana uku zai wuce ya tarke da shi ke take neman ya ƙara kwana a gidanta bayan kwana uku na hakinta da ya mata shi ne ce ai ba matsala ba ce ba ba wani kagarance ba in kina so in shi in kina so sabbatu laki sai in kwana bakwai a wajenki amma wa wayan sabbatu laki sabbatu nisa'i nan me in na miki kwana bakwai to sauran matan takwas ko ce na mata bakwai kaga bakwai bakwai so takwas kaga an jima'a nan kayan a dawo nan an ce me ya kawo maganar abin da yake anan ya kace anan fa'idar abin kenan idan mace aka idan inda ta bari ta wata bakwai anan kenan maganar lissahi haƙƙin ta uku babu shi ba magana uku tun da bata bukata na uku na ƙara zuke nan tun da bakwai take bukata bakin ta ba zuke nan ko ya mata bakwai kenan an ɗauki kwana ba ta mata ƙarin a ce kwana goma kenan ko a in yi bakwai a gidanta to can ma ya bakwai bakwai ta ce sandis sarwa ta ce sandis a yi uku ta ce sandis a yi uku haka lafasa musu da kawo kenan a nan ya bata zaɓi ne in tana so a ƙara kan wannan ake sha magana kenan mata inda ake magana rabon kwana in ƙa'ida ce ɗaiɗaya ne in suka bukata suka sun yanzu a yi biyu biyu ba laifi bane ba a yi biyu biyu a yi uku uku ba laifi bane ko baka duk aka yi shi da abinda ka nema adalci kuma adalci ne ake nema adalci ka a higa wata amma ko kwana ɗaya asalin kwana ɗaya ne kuma yin wannan kwana ɗaya ya bale mai magana iyalai da yawa ya yi damar gamuwa da iyalanka ba kewa da yawa amma ka ce biyu biyu ko mata hudu an jima zai zai mata ganshi ba kada wa kwana shi ta kenan wa za ta yi ta kwanta ganshi kama kwana ɗaya ɗaya kaga yi ganin ganin abin iya ragewa mu'amala tana kusakanta ba samun kewa sai ya yi mu'amala in ma gidan daban-daban da yara kana gamuwa da su kana gaskiya akwai ne ya yi fa'ida kur inda da idan zai ta amma bibiyan haka kuka saba yi ba laihi bane ba haka suka saba yi kenan ba laihi bin da aibi amma ka ɗauka kamar ka'ida ce mun ɗauka miya kamar ka'ida ce bibiyu ba ganin cewa na abu ne wanda ana da dama a ƙara sama da haka kin ko a rage shi ne gida a cikin kenan mutum suke labarin annabi don mata da wajen annabi lokacin da ya arme ta a kama inda ha salata ya zamana gidanta kwana uku wa qalat innahu laysa biki ala ahlaki wani ba wani wula kaskanci a kanki mana kawo na kalmai kenan ba wani matsala bace ba dan ya mata kwana uku kaida haka ce dan nake shi ta yi ta zama ƙara ta amma ki sani in sanin shi ta saba da lake kin so in yi bakwai amma fa saba da lake in na miki bakwai sabbatar ta zan wasu sauran mata na bakwai kaga nan kenan zaɓi ne in yayi kuma ta zaɓi wancan na kwana uku wa an aisha ta radiyar la'ana an to yana ga lokaci yayi Allah kai mutum mutum janna Allah kai mutum gobe zan ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته